والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء نوى غوتا شعب أخوي غوتا رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ko bakwai takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da arba'in da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da biyu a wannan littafi mai albarka alwaji fi fiqh sunna wal kitab al aziz za mu tafi kitabul jinayat makaddara mun ce kitab a cikin kitab ana nufin makaddara al jinayat na wato al jinayat shine laifin da mutum zai ya janyo ma a yi masa ko biya yake kira jinaya laifin da mutum zai yi janyo sai an yi kitabi ko ya biya biya yake kira jinaya to shi ne zai shiga kai tsaye ma da yake kitabul jinaya tarifuha ma'anar aljinaya din hiya jam'u jinaya jinaya jam'i ne na jinaya shi jinaya masdarun min janazam yajnihi jinayatan ka gani masdar ne tushe ne daga janar dam ya janyo zunubi eh ko kuma ya jini yana janyowa jinayatan janyowa ai jarrahu ilai ga gani ana nufin ya janyo shi zuwa gare shi wa jumi'at ko an tattara wa in kanat masdar ko da masdar ne listilafi anwa'iha saboda sassaɓawar nau'o'in laifuffuka fa innaha kan takunu fil nafsi zai iya yi wa wato wannan laifin na taɓa rai ne ko kuma wajen akara ko wani sassan jiki ne kutuba alaikum al-qisasu fil qatl saboda haka ko wani sassan wa takunu amdan shi wannan laifin zai iya zama na ganganci ne wa kada'an ko na kuskure to wannan kundi luga kenan dan bayani akan literal meaning amma istilahan kuwa wahiyar da shari'i a shari'a ko shi ne a ta'addi alal badani ko gani wuta gona da yi a gangar jiki bima yujibu qisasan dangane da abin da yake wajabta qisasi aw malan ko dukiya abin da zai janyo lallai ka je ka farawa da mutum abu sai a ce kawai ka biya shi amma da kaga aka aiko da abincin na na kabiya ɗakin asna na aisha ko da ta miƙa hannu tana sana ta bari tangaren din ya bari abinci ya bari dukiyar ta lalace sai yasa aka ɗauko tun da dukiya ce to bara a ɗauko irinta a kwanukan da aka ɗauko aka bayar abinci da yake na yadda abinci an mun asararsa amma kwano a biya ta abinta to kaga wannan kenan to shine malai yake ta'zimu hurumatil muslimin girmama alfarma ta musulmi duk dan adam da ka gani wala kada tarabna bani adam Allah ya kiman da ni kana da ala Allah yake wala taqtulu anfusakum kar ku kace kawo kanku inna Allah kana bikum rahima lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance ne tausayi ne da jin kai gare ku ومن يفعل ذلك عدوانا duk wanda ya aikata wannan abinda Allah ya hana a baya saboda wuce gona da iri sai Allah madaukakin sarki yake wa zulman da zalunci fa tawba nuslihi nara da sannu za mu kona shi a wuta wa kana zalika ala Allah yasira kona mutum a gurin Allah abu ne mai sauki ya hayya kai idan fa imanin ka yana motsi ko in kaji an ce Allah ya ce kaza nauyin kalmar za ka kalla ko kiya man don ungo ku ne yanzu ka sai yana da dama yake ji ma wani abu dole za ka tsorata walillahi al-masalu ala ko a ce ma wani babban mai mukami da kace yana da iko sai iya cutar da kai yake je ma ai ba za ka samu nutsuwa ba to Allah madaukakin sarki da kansa yake wanda yake kaza sai ne maka kaza shi wancan zai iya sabawa amma shi Allah la yukhlifu al-mi'ad ba ya saba alƙawari wa qala ta'ala wa man yaqtul mu'mina Allah yake duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan fa jazaohu jahannam sakamakon da shi ne wutar jahannama khalidan fiha zai dawama ciki wa ghadiba Allahu alayhi sannan kuma Allah ya fushi da shi wala anahu Allah ya tsine masa wa adda lahu azaban azima ya tare dan masa azaba babba Allah mai girma ya kira abu babba kuma jima kaga anan ne bayani da muka yanzu ku iya tunawa cewa abin da ake kai da ake gane kabira duk wani laifi da Allah ya tsinuwa a kansa ko kuma aka sa ma haddi a duniya ko kuma Allah yake zai fushi ko azaba duk alama ce na cewa abin nan kabira ne shi sa nake muku za ku ga hadisin da za mu zo nan gaba wani malami da ya zo ya rubuta a littafi azzawajir ya yi bayani akan kabira shi yake guda bakwai ne sai kawo hadisin da za mu biya nan gaba kawai ya tsaya nan yamsu dini za a da ya zo alkaba'ir sai kawo guda saba'in ko wani malami da ya zo zai rubuta shi kuma zai kawo ɗari bakwai kai ma yanzu zaka iya majin tara ɗinka domin ga ko muna an bayar ka nemo wani abin daban da basu faɗa ba duk wani laifi da ya faɗa Allah ya tsine ya tsinuwa akan wannan ko ya yana fushi da mai ko za a yi wa mutum haddi a duniya ko ko ko duk wannan manyan abubuwan ko wa idi kawai kabira to shi za ya gaya mana a nan yake to kaga wannan ayar babban misali ce wajen kawo kabira in kana so ka kafa misali da cewa ga abin da ake nufi da kabira shi za su bada yin kace ba wani zunubi ba kabira eh domin duk kankantar zunubi in kana yin sa zai tare ya girma yau da gobe zai zama katoki yawwa sannan suka ce kuma ba wani zunubi kabira ma al-istighfar shi ma inda za ka rika tuba yanzu mutum da ya yi kuskure ya zai tuba ba da gangan zai rike wa Allah ganganci ba shi ma za su yi ba zai taru ba ko da ƙananan wa qala ta'ala min ajli dalika katabna ala bani isra'il Allah yake saboda kaga inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah ko ana magana akan yan fashi da kidnappers yawa to Allah yake saboda haka ne muka wajabta wa bani isra'ila annahu man qatala nafsan cewa duk wanda kake wani rai din nakira bigairi nafsin ba tare da cancantar aka jaran ba in shi ne bigairi nafsin cewa annabtu bin nafsi ya aka ce to bigairi nafsin aw fasadin fil ardi ko kaza a ban kasa wanda yayi wannan baka annaba qatalan nas jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba daya duka wanda ya kashe rai ne kamar ya tattara duk mutanen duniya ne ya kashe wa man ahyaha wanda ya tsallake kare hannunsa gabarin kisan kai kamar ya rayar da mutane ne gaba daya baka annaba ahyan nasa jami'a kamar ya rayar da mutane gaba daya ne to kun ji wannan ya yi je mutum ya gane cewa kisan kai babban laifi ne wa na bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace ijtani mustaba al mubiqat kuci yayi abubuwa guda bakwai masu halakarwa ai almuhlikat an gane ku yawa saboda haka shine mubikat masu halakarwa kila ya rasulullahi wa ma hunna sai sabai ke ce suwa ne ne waɗannan masu halakarwa menene kali yake a shirku billah yi wa Allah shirka tarayya kullum na zo kan matsalar shirka ina ba da misali da wancan shirka laifi ne da mutum ba remedial yake a wuta ba ba kuri yan bidiyo a wuta ba ba kuri yan sini ba jarar yan sini zai shiga wuta in ka ga ya fita a ta yi lijan jamalu ya san mil khiyar sai idan raƙumi zai fita ta kofar allura da imani ko baya zo ya kuri yan biyu a wuta domin zaman wuta na minti ɗaya tashin hankali ne wallahi na sakan ɗaya ma domin annabi ya ba mu misali cewa wannan dan kawai tafin kafar mutum ya taka garwacin wuta shi kokolwarsa ta tafasa tafin kafarsa dan yatsan sai ya taka garwaci kawai sai kokolwarsa ta tafasa saboda a sakan saboda ba wutar gidan rodi ba da kake gani ka ga yanzu da aka duk girman rodi za ta rarka shi to wannan wutar da kake tana wannan aikin sai da aka samu wutar lahira aka tsoma ta a ruwan teku sau saba'in in ka ji mutum yana cewa kaza bai san Allah ba ne shi sa kullum Allah yake so ka tuba domin baka san abin da ya tare shi ba ya fi karfin ka to shi sa to shirka kar mutum ya sake ina ba da wannan musamman mata muka haɗu muna tattaunawa ina yawan bayani sosai akan matsalar kar ku sake ko saɓani aka yi akan matsala ta shirka to kar ka yi wani malami ya ce ai kaza shirka ne wani ya ce ai ba shirka bane makaruhi ne kar ka yi domin wannan abin za a gaba ya cikin rukunin musulunci yawwa kyale su kawai je can sabanin su su ƙara ta kai ba ruwanka domin shi laifi ne da Allah baya yafiya a kansa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida kaga biyu kenan innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar karshen misali kuma wa tilka hujjatuna atayna hadi ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika نجد المحسنين وزكريا واسماعيل واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وسيتي وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين سيتي واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين kaga su sha takwas Allah madaukakin sarki ya lissafo sai ce walau ashraku la hadida anhu duk wannan sha takwas din da za su shirka duk sai na rusa aikin kai dan malam waye za ka shirka Allah ya kalle ka to wayannan fa gaba ɗayan su daga gani suna cikin 25 na wannan annabawan guda 25 da Allah ya zaba manzanni suna ciki kai dan waye Allah ya zauna tsakuwa dan ayatul tsoro ba wai guda ɗaya ba yake da za ka haɗu duka ki shirka duk sai na rusa aikin to kace yayi shirka kaga yanzu siyasa ta zo Allah ina gaya muku yadda kuka ga ana bidil ana smuggling na motoci ko yanzu haka ake smuggling na bokaye wasu kawai wai don su ci zaɓe ana shigo da su suna shigowa daga kamaru da tari da waye wato kamar da ba zane ce wato komai ma na yan Najeriya a raina shi har bokayen bayan duk ba ku yarda da na Najeriya ba sai na sai na wasu ƙasashe yi da yan kwatano sai an yi kawo su abokaye a babana kaga wannan ai lalacewa mu sai yawa haka ne ki so da haka shigo da su ake wallahi a ajiye za ko wanda yanzu sun fara aiki na wata daya za su yi suna yi ba za su gaba ba jerin da aka yi da kiliyar in aka yi da kiliyarin bai ci ba ya tallabe ka shi kenan shi kuma dan kuɗin da ya zamu ya zamu kenan in kwaye shi to ba zai tafi ba har sai an yi rantsuwa za a ci gaba da biyan sa domin shi ne sa aka ka ga tsarin shiga daji kenan to shi sa Allah ya sauke saboda haka shirka a kiyaye shirka a shirku billah na biyu wa tsirin da tsafi wa da ganin yayi da shirka da yawa da tsafi tsafin za a zo a yi dama zalla wa qatlun nafsi da kashe rai mahallin kai allati harrama Allah wanda Allah madaukakin sarki ya haramta illa billahi in ba da gaskiya ba na hudu wa aklu mali yatim da cin dukiyar maraya shine muka bada misali a karatun mu na jira ko to shi da yazo ba shi yayi ba sai kora ta da yazo shi sai kora Allah ya yi lallabi ne aku duna amwal al yatama zulman inna ma yaquluna bi wudunihim to da yazo da yazo ba malam Muhammad sai kora ta da za a ba saboda ne ai Allah cewa ya ji ji kona da yi shi ne ba eh a shi ba shi kora ne duk da dai kawai ya kora to sabon mugunta ba kifi ya tsaye ba shi kuma Allah ya jiwa ya akalu yanzu da al-iraka da al-akalu tsaye ne a larabci shi ne magana da nake eh shi asara ce sai yake ka kawo ayar da take kara ya asara ai cewa Allah cewa kar a ci kawai ai kaga wannan ya amfana domin za a tafi a gode ma nan kuma wanda godiya za a yi ma shi ne masa ba za a yi ko a shi ne abin da hukunci ne na dan adam ba kai mutum laifi ba ma zai iya shi ne ma ko ba haka wani yawwa wannan na Allah muke faɗa ina Allah yake kada a kai kada a gona dukiyar baraya na'am eh ba kuma inda yake a gona shi to kai shi da ya zama to sai su dauka ba ne shi bane to shi ne misalin da muka yi na cewa wato daidai yake da irin inda Allah yake ba inda mutum ya zo ya samu mahaifinsa ko mahaifiya ya masa duka in ka zo Allah ya ba za ta kullahu ba ufti ba inda Allah yake karka da shi ko ba ka bane ba inda Allah yake kara da shi amma sai ya kawo kankanin cewa kada ka ce da su kai domin ba da aula kar an faɗi kankanin ina ga babban to haka ba da yake ba da amsa yawa tunda aka hana ka kankanin to babban ma wani ba zai zo ya daddana musu a jere sai Allah bai ce kana zage ku ba a ai ba da aula ai kawai matsalar kidnapping ne da muka zo makarar ayoyi ba inda ta zo ta yi magana kidnapping amma ta yi magana akan kwafi da faki hiraba ko to kaga ai ya ma bu wancan shi za da yazo za ku ga karkasa abubuwan yau kamar da Abdullahi da Abba ya fara to wannan shi ne to shi ma kaga cin dukiyar maraya daukar dukiyar sa a kalwantar da ita ko a ci ko kar a ci ko ma me aka inda ake masa asara ya kira akulu mali da shi wa akulu riba da cin riba cin riban nan wanda za a ga yanzu mutane sun bai da shi in kan samu ko shakka babu ba malamin da ba sabani ka kawo sabon kuɗi shine a wanda yake mana jiya amma yalla bai cewa alayhi aminu sarki cewa a da wai masu wannan abin wai shine mai shinku eh shinku ake cewa wai saboda haka wanda zai zo sabon kuɗi da tsoho sai ka su mai yawa ka wannan haramun ne ribal fadl ba shakka ba ba wani kokonto a gaba amma ka bai da ake ta faɗa kuna ji ba da wani suna ta fatawa shi ne BOS sai dai a ce bai da sosai in dai caji sai ke karba da ne mai shiga layi shi ma ya je an zo kanka a biya shi ma a zalibi wai a wasu masu zuwa kamar yadda ake a gidan bai bai da mota ba sai ya sa zuwa su sai kare gurin wani ya zo ya zo duk cikin wasu cikin jiya karfe ɗaya ka zo kawai yanzu ya ce za ka biya layi nan da ya tare ana zabe yana matsar da duwatsu muna gani sai ya siyar ba wannan zalunci ne tsantsa zalunci an gane ko saboda aka ce riba kun ga ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara jiba mu a musiba kenan Allah wannan kafin da ana cikin walhalu amma mutane sun mai da riba wani sana'a mutum zai je ta waje ya ce wai tunda naka sabo ne nasu sababbi ne wannan masu bulikin din tunda su ya zo da zuwa su bula to kai na ka tsofaffi ne sai ka bashi dubu ashirin da biyu shi ya baka dubu ashirin ba aikin komai ne ba kawai wannan kuɗin da zai canja haramun ne haramun ne shi ne dama abin da ake faɗa shi ne an gane ko yau da haka haramun ne to aiki abin da yayi haramun ya aikata ka san da ba yanzu matsalar da aka samu zargin da ake wa gidajen mai sai suka daina kawai sai a ce ma in kuka biyo layi kuna layi da ruwa sai kin mara ka kyauta kin mara in babu ka a hannu to sannan akwai masu BOS ana zargin haɗin baki suka yi a gefe zai sai zuwa da BOS su kuma wannan masu BOF sun sai su tsawwala ba in ka karbi kudin a gurin suka tara sai su kuma ba haka kawai ake yi ba inda suke zuwa su za su tara kudin ya kare da gurin sai su kuma ba mu ba ko mu ne manyan azaliman kowa in ya samu dama sai ya cuci dan uwansa kowa ko gani kuna gani Allah ya tsawo to ka gani sai ce na biyar ko na shida wata wani yawmar zahab da guduwa ranar gumurdu ana yaki mutum ya jeka da gudu ba da dabarar yaki ba ya gudu ma kashi shi ma ya ya yi kabira an gane ko wa qadabul mursalati al-ghafilati al-mu'minat na bakwai da jiban katangaggiyar mata al-ghafilat al-ghafil kalma ce da aka ce in aka kawo ta wani lokacin ya mutu ke domin ana nufin wanda ba ruwan zama haka laraba sun ce ga shi nan innal ladina yarmuna al-mursalati al-mu'minati al-ghafilati ko saboda haka wanda bata ma san me kake ba kai kana zargin da wani abu ita bata ma san abin da kake ba kamar yadda aka wana na Aisha to shine gadi wani lokacin ta zo ba zargi bane ana nufin wanda bai ma san laifin da kake bayani akai bai ma san ki ba ya rabka daga barin to wanda kawai zai gani shi kaga wannan ba shi jabu an shi ne barayin nan to kaje da jiba ne domin dama da munafurci a zuciyarka kawai mutum yayi shiga ta Allah shi kenan ba mutum kirki wani yanzu in musulmi ya je kasar kafirai ko kuma a musulmi ba kasar kafirai ba sai musulmi ya yi ba zata sai kace duk musulmi ya kaji ke to ai da riga musulunci ya ba zata to kaga ba daidai bane yanzu wajen wanda yake da addini ya samu wani kuskure kace da haka da ba da niyya eh yawa yawa su kuma nasu shegantaka ayi kaga dama dan rashin adalci kenan galibi وعن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي لزوال الدنيا دنيا تبوشي gaba daya ahwan ya fi sauki alallahi a gurin Allah min qatil rajulin muslim yadda aka ce mutum mutum musulmi da azubar da jinin musulmi gwara a duniya gaba daya ta tashi a gurin Allah baya sa azubar da rai azubar da jini amma wasu mai da shiga da yana zuwa da kana da yayi akwai wanda su kuma yanzu koda shi kawai makamai ne za su je wa aji a tare da wasu waɗanda za su zo su tada kura kuma gurin tada kuran nan za a ce duk wanda yake kuna ku ce mantar wala ni da idin kudiri wa abi hurairah radiyallahu anhu ma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahlal samai da ake mutanen sama gaba daya wa ahlal ardi da mutanen kasa iktaraku fi damin mu'minin za ta haɗu su kashe mumini guda ɗaya su yi tarayya wajen wato jinin mumini guda ɗaya la kabbahu mullahu fil nar aba wannan shi musibban da sai Allah ya kifar da su gaba ɗaya fuskar ta ƙasa cikin wuta shine akabbahu mukibban ala wajhihi ahada amma yawti tawiran ala salatin mustaqim yudalil da fuskar za su shiga wuta gaba ɗayan وعن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء النبي yace farko abin da za a fara hisabi da shi hukunci da shi ranar alkiyama a tsakanin mutane shine akan hukuncin jini mun yi wannan bayani a masallacin dogon za ku tana ina wani ba ya hada bi na biyo mar kiyamatu sala kuka ce haƙƙin Allah kenan amma a haƙƙin mutane jini shi za a fara tambaya waye kake wani sai an fito da wannan ga hadisi ma na gaba Abdullahi bin Mas'ud wa anhu radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaji'u rajulu akhilan bi yadi rajul mutum zai zo rana alkiyama yana rike da hannun wani sai yaqulu ya rab yana cewa ya ubangiji hadha qatalani Allahu akbar wannan shi ya kace ni sai yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce ni ni ba qataltahu me yasa ka kace sai yaqulu sai dan Allah ya kafa mar hujja sai ce kataltuhu li takuna ya izzatu laka na kace shine idan ka samu buwaya li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya wa kalimatu al-kufri al-sufla dan kalma Allah ta zama a sama wato ji jihadi fa yaqulu zai ce fa inna hali sai ubangiji ce lalle ko buwaya ta tabbata gare ni fa inna hali wa yaji'u rajulu akhidan biyadin rajul sai kuma wani mutum ya zo shi ma ya riko hannun wani sai kuli yace inna hadha qatalani ya ubangiji wannan ya shi ya kashe ni sai kuli lahu lahu sai Allah ya ce ni ni ma qatalta kai ma me ta kashe ni sai kuli sai ce li takuna la izzatu li fulan dan kawai wani ya zabi shi ne kawai ba nan eh saboda wani saboda sai wani sai wani in ba wani ba sai kafa katako ya da cire maka ba azabar ta katako shi ne ba ba azab ma'anar kowa da ko kafa katako a akan wani za a iya cire maka ba a yi mata katako eh to ta roba ko ta karfe ba to sai dai a yi masa wannan saboda wani an fahimta da kyau ko to shi ne abin da ake magana a kai ya hayyu ya tsayi sai ya kulu sai ce inna halaysat li fulani wane mutum to saboda haka buwaya ba saboda wane ya buwaya ya fito yanzu duk wannan abin da ake ba mutum ɗaya ne zai ci zaɓe ba sai ne fatal ɗan takara alal aƙalli ka ce hudu eh a iya wanda suka bayyana manya ba a ce hudu wannan an zo ba da sai ba an suka lalata ga kusan 20 da wani abu za ka gani ko 30 ko abin da ya kama da haka misali kowa kuma zo yi kuma kowa in ba ya ba bokansa ko malamin sa da suke cewa malam malam ya yayi masa alƙawarin cewa jiri akwai wanda ake faɗa a wai a gwamnonin nan cewa wai amma taurari sun gaya ba cewa jiri shine kuma ya dage ya bai da hankali sosai eh ya gamsu sosai kullun naga fakkar da tunda ni an ga mun waye naga fakkar ko wannan abin da yake fado in ce wannan bai ya mai da hankali cewa lalle dari bisa dari shi Allah ya tsawo to da haka wannan shi ne to kaga um to sai yake cewa bayan ko bai kulu inna alayka ni fulan ah buwaya ta wani ce buwaya ba ta kowa bace da Allah ce fa inna al-izzata lillahi jami'a gaba ɗaya da Allah kan ne ba da Allah ya san wa mutane a suratul munafiqun cewa fa lillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina kaga sai aka ce wa lilmu'minina mu'mini ko zai fada a wannan gurin ya rika cewa buwa ya daga wani walakin al-munafiqin la ya'lamun munafikai ba za su gane haka ba za haka ba cewa izza ta Allah la yurja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu haka suke faɗa la yukuri jinnal azu min hal azan cewa wato buwayayyu za su kori kaskantatu wai suke gaya wa annabi da zabbai haka to sai Allah ya mai da martani cewa ka gaya musu cewa izza ta Allah ce domin shi ne al'adu sannan ta manzansa da kuma muminan da suke tare da shi ba ta munafikai ne to sai yace inna alayka li fulan fa yabu bi ismihi sai koma da jarbinsa jarbinsa yazo ya lullube shi ne bai go bi ismi taribu qadri al-insani nafsuhu to kun ji wannan gaba ta biyu ko ta uku cewa haramcin mutum ya kashe kansa ana samun wannan sosai wani lokacin zaka sha mamaki musamman mata a yanzu za ga wata depression ne mata yawa tana cewa da ma ta mutu kuskure mutum ya kashe kansa ana biyu da radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kan man jaradda min jabali wanda ya gangaro daga dutse ya hau kan dutse kato ya gangaro wal mutaraddiya ko al mutaraddiya ita ce wanda ta gangaro daga dutse yau fa katala nafsa ya kashe kansa ɗazu nake gani kafin fitorin nan na gani wani ya shiga gidan ARTV ɗin nan ya kan wannan antenar ƙatuwa doguwa wai saboda an bar zamba a account ɗinsa kawai zai kashe kansa matashi ne bai fi gidan da shi ba yanzu nan kafin shigo nake duba me yau za ku ji sun sako shi a labarin yaro ne matashi Allah za ka ji shekarun bai fi bai kai gidan da biyar ba bai ba da biyu ko Na'am? Abu ya faɗo ɗin ba? Ai ya ɗauka zuwa a kai ana neman agaji. Inna lillahi wa inna ilaihi Eh? Wallahi sai na ɗauka irin abin nan saboda na motar sa a jiki. Sai na ɗauka zuwa aka yi aka kirawo yan baya sabi suka fuska da cikin duka Allah ya kawai to ka ji ko Allah wannan ka ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kiyaye mu mutum ya ce zuwa banza ya koma banza da kai to bari ku ji ga hukuncin kisan kai annabi cewa ya wanda yayi wannan ya kashe kansa fa huwa fi nari jahannam yana cikin wutar jahannama kaga abin da ake gujewar kenan ya taradda fi zai ta gangarawa a ciki khalidan yana mai dawwama mukhalladan abin dawwamawa fiha a cikin ta abadan har abada dan Allah ka cewa shi da yiwon banza mutum ya zo a banza ya koma a banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji na farko na biyu wa man da hatta tumma wanda ya kwankwadi poison domin shi ne tummu tumma wanda ya kwankwadi duk wani abu da zai iya kisan kai shinkafa fera iya iya omo wani duk abin da zai iya kisa shi za a ga a a gidan correctional gidan gyaran hali ba ya da kai abu lufi domin wanda aka yi tantan sentensu suna iya karba su ta ko wani da damuwa ta da nan ya karba ya ta kawai to ka kai wannan ba a karba in ba za ka yi wa hannu su wannan haibo din su duk ba za a karba ba sai kai ka da abin ka ko ka bar shi a nan za ta season din sa ba a gani saboda wani zai iya amfani da wannan ya kai kawai dai mu gudu NCC condemn an gane ko to saboda haka kaga wanda ya kwankwadi wani abu fakatara nan sau ya kashe kansa fa sun mu fi yadi to wannan abun poison din da ya ja sai ne ba wuce ke ce san mu san mu ai poison kenan saboda haka zai kasance a nan da ya ta sau yana ta kwakwada ina da jahannama a wutar jahannama khalidan mukhalladan yana da dawama abun dawamawa fiha a cikin wuta abadan har abada ta shi ma wata ran kamar da muka taba yin hasken makaranta wata ran su waye za ta yi da alamomi da za a gane ta a ranar alkiyama yan aljanna da yan wuta kaga wannan duk sun shiga yi mun ta kawo san za ku tuna eh cewa da zuwa da zuwa da zuwa to ai in ka ga mutum ya tashi rubutu da zai iya rubutu kawai ya rubuta iya waɗanda za su tashi da alamomi za ka iya rubutu na goma goma a nan lokacin kwarai ko kuma kaga duk ba mu sa wayan nan ba duka a lokacin an yi kokari wajen goma goma wanda ko rubutu za a yi haka ya ya kamata ma a yi rubutu a akan wannan wataƙila na samu lokaci wallahi da za aka samu lokacin corona sai ka rubuta da hausa wannan abu kawai ka yi shi da littafi na hausa zai ba da fa'ida sosai saboda haka sai ce to zai dawwama a ciki na uku wa man qatala nafsahu bi hadidatin wanda ya dauki makami shine hadida makami sai ya kaje wato ya kaje kansa ne na karfi duk wani makami su kundire ba wuka guduma duk wani abu na karfi ba hadidatu bi yadi shi ma nan abu makamin da aka zai tashi da shi a hannunsa ya dau biha yana liba su shi ba dan ya cikin sa shine ya dau biha yana liba shi shi waɗanda a cikin sa fina da jahannama a wutar jahannama khalidan mukhalladan biha yana mai dawwama abin dawwamawa a wutar abadan har abada wa anzil da bin abdullah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana fi man kana qablakum rajul jundub ibn wato abdullahi yace annabi alaihi salatu wa salam yace kana fi man kana qablakum an samu cikin waɗanda suke kafin ku rajulun wani mutum da bihi jirhum yana da miki ya ji rauni kaga akwai wanda in suka ji ciwo ba sa warkewa da wuri to yana da mikin na a cikin ya dare fa jazi'a sai rika irin kancan karas mutane ne irin ba su korafi kullum cikin mita yake ta korafi cikin ciwon nan kaza ko ka san musamman yanzu in karaya mutum ya take yanzu ya girma ya kare ai alal akalli wai wata shida a zaune domin kashin sa ya riga ya kai in yaro ne zai ga ya warke da wuri amma babba alal akalli wai wata shida to kaga wani ba zai iya hakuri da wannan abu ne wata ɗaya ya saba kullum ya hada hada to in bai mutum bai tawakkali ga Allah ba zai koma kuma ya faɗa wa Allah magana kuma wannan abu ba zai fitar da shi da komai ba to sai yake cewa kada zai a yi taraki akwai wanda ko dubi aka je zaka jira ta kore wallahi kaza an yi kaza ai ta faɗa sai an ce masa hakuri za ka yi fa kala sikina kawai sai dauko wuka fa hajar yayi da wuyan ta hannun ko karkare ne ko da yake damun sa oho yayin ta hannun ni karkare zai iya yanke hannunsa in ba ku yi da gaskiya eh fa ma raka addabu sai jin ya ki tsayawa shine fa ma raka ai fa ma wa kafa addabu jin ya ki tsayawa a ta ma ta har ya mutu domin jini yana zuba ai kaga ko eh wai ba ya ba ka yin Allah ya kara masa lafiya yace wai da an yi gaggawa gaggawa da wani Jafar an tare jininsa ba ne mutum ai kaddara ta riga fata ane mutum dan yadda bawo Allah da aka je mota ba a lokacin da ke huduwa kuma gaba ɗaya idza ja al hadaru idza ja al qadaru lan yanfa al hadaru ai wannan kaddara ta zo komai ma manta ji kai manta ji wane mutum sai na umar yanzu sai na umar kana kallo ba sai da ya rika shan zai ja nono ya fito ta gurin inda aka soka mar wannan makamin sai da ya kai shi ne wani daga cikin su yake cewa ko Abdullahi dan Umar ne yake ko likitan da ya zo duba shi ne yake cewa tun daga nan shi san ba zai tashi ba san ba zai tashi ba ane ne to shi ne yake cewa qala Allah ta'ala badarani abdi bi nafsihi sai ubangiji da kansa sai ce bawa da yayi mun gaggawa akan kansa inda ya hakura zai mutu bawa na ba dare ni abdi bi nafsi bawa na yayi mun gaggawa dan gani da fitar ransa la haula wala quwwata illa billah haramtu alaihi aljanna sai Allah ya ce to na haramta maka aljanna saboda wannan abin da yayi ne Allah ya kiyaye wa an jabir an karbo daga jabir anna tufaila bin amr bin jawzi na bada littafin da muka biya wannan hadisi Tufail ibn Amr ad-Dawsi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin Annabi alaihi salatu wasallam makale ya Rasulullah kun san wannan Tufail din wa zai iya tuno mana shi dai kun tuno ba Abu Tufail ba kun gane ko wannan ai ga abin da nake anna Tufail ibn Amr ad-Dawsi Abu Tufail Abu Amr bin Wasila wannan wannan yawa wannan ba ji bane wannan bari jira muku shi ne wanda wato ya taho daga Yaman ɗan kabilar Dausi ya taho daga Yaman da ya zo Quraysh suka tare saboda babban mutum suka tare suka ce ya yi zai je gara da wani annabin da aka ce ya bayyana shi ba musulmi bane dai ka ce kakkaje li annahu yufarriqu bainal mar'i wa zawji raba mata da miji yake wallahi karkaje zai raba mata da miji zai sa ba taka ta musulunta kai kuma baka musulunta ba to shi ne ya raba mata da miji yace kai har sun fara da yace wallahi da yaji yana zuwa ya tara annabi da wani karatu yana karanta wasu ayoyi ki saurara ayoyin nan har ya ta zo ya ta yace kai wannan abubuwan da bawa Allah ne yake biyawa ba ba ba kirkirar da adam bace bari ya koma kawai ya koma ya musulunta kawai ya koma ya musulunta to shi ne ya taba yi wa annabi shari da ya koma kun san da ya musulunta duk mutanen garin su yan addauci za ka ji kana biya ana addauci kusan a hannun su suka musulunta wasu ma rayuwa ta ce hatta abu huraira gurin da ya musulunta hatta abu huraira to shi ne ya wa annabi shari cewa tun da ga matsalar da yake samu shi ya dawo garin su ya dawo dauki kawai ya zo da saboda yana ganin nan gurin ga mutane kowa ya fahimce shi ya zo ya zama da can lokacin da fasihin ya yi wa ana ta cutar da annabi to shi kuma annabi alaihi salatu wasalam ya an nuna ba a mafarki cewa zai yi hijira ga wani gari mai kyautayi amma ba a gaya ba wannan gari ba ne sai ya zo ya same shi ya gaya ba wannan sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce da shi a'a Allah madaukakin sarki ya nuka da shi lalle ya hijira amma fa ba a umarce shi ba yanzu aka yi gawa to fa yanzu to shi ne yanzu tunda na faɗi wannan za ku gane kan hadisi kai dai to sai yake فقال يا رسول الله هل لك فيه سن حسين ومنع تكافي شيء wato kana da buƙatar ka samu wata ganuwa ganuwa irin da yadda ake yin su da ka sani wani ana yin su ne asali dan kariya da saboda mayaka gefen ta sai a je a rarrake shi ta mafi yawanci ganuwoyin za ku ga da ruwa a gefen saboda wani kwakulewa aka aka yi wannan duk wanda zai zo ka hari ko kuna kan wannan abinci kuma ba da fada rami a take masa hari kamar dai abin da ya bara a Uhud ka kalli Uhud wata kwanaki da na ji wani rumo ana yawo da shi cewa wai ana so za a za a rufe Uhud ta Kihaba Kihaba za ta tafi kenan ai Uhud yana nan kilomita arba'in 40 kilomita so da haka sai yace kana da buƙatar ka je gurin da wato hisnul hasin ganuwa inda zaka samu kariya da ganuwa wa man'atin da jara kan mutane da zasu tsare ka qala hisnul hasin kana da jawtin fil jahiliya sai mai ruwa yace hisnul hasin wannan ganuwar mutanen daud suna da ita a jahiliya kamar yadda na gaya muku tazu baba zalika nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yake liza lillazi zakara Allahu lil azhar saboda tanadin da Allah ya yi wa mutanen Madina domin wannan wato ta goma din yan Madina ne ba idan da wasu bane da tun jire a jana an sai an yi hijira zuwa da Yaman falamma hajara annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya hijira ya tafi Madina hajara ilayhi Tufayl bin Amr to wannan bawan Allah har yanzu abin da ran shi ba sai hijira ya yi ka ji bawan Allah wa hajara ma hu rajulun min qawli wani mutum daga cikin mutanen dausin shi ma dai yi wasu ruwaya ta nuna bai ma shi kai bane wasu ne suka bi fa jitawul madina an gane a yawa saboda haka fa jitawul madina haka ke nan aljawu shi ne ba shi ne yanayi ba a cikin tsaya yawa yanayin gurin sai nan zo bai karbe su ba mutum in yayi da ya tafi yanzu in maka yi in kai rashin za a yanzu kai tabu ya ji gudu yanayin wato atmosphere din su da yanayin su in baka dawa ba za ka iya ɗan yin zazzabi na kwana biyu ko ka tafi wani misali ko mutum ya tafi ƙasar waje rasha inda ake muku mukun sanyi ko dai wani guri kawai canjin guri zai iya samun wato to sai zanto yanayin gurin bai karbe su ba famariza shi wannan ba Allah sai rashin lafiya ta kama fajajiya to kun gani sai ba da zaki akwai wanda za ku tafiya da shi da Allah ya jira mu tafi ko ya ije ka sai ka ji me yasa ba ka dauko kai ba ka gaji ba shi kuma saboda ya zo garin bai karbe shi bai ta korafi saboda haka sai ba da tambaya ya ba da zaki ba kada bai ba kada mataki jami'i ne na muska sai dauko ɗaya daga cikin almakasai ya dauki almakasi mataki salahu wani almakasi nasa fa kada biha bara'i jimau sai samu mararrabar gaba hannunsa kawai sai yanki shine mafkan shi yake kira barajin an gane ya samu mararraba ta hannunsa gurin da jijiya ne sai da kawai yanke kawai inna lillahi wa inna ilaihi wace ka bar ya dawo a ba sai hannu kawai ya rika zubar da jini yake tsayawa ba ya ta zubar da jini to kuma jini yake tsayawa wanda suka ce sai hannu ya janye a ta mata har ya mutu amma ba zara farko ta fi saboda jini ya kare ya mutu a zai yawa sai jini ya ki tsayawa har ya mutu fara'awu tufailu bin aure fi manani shi wannan bawa Allah tufailu a tufai sai ganshi a bacci eh fara'u wa hayatu wa kana ya ganshi shi ke kyawun shiga ke kyawun shiga wara'u mugatiya ne dai ya ganshi ke kyawa da shi fuskar sa tana haske amma kuma ya lullube hannun faqala lahu sai yace da shi ma sana abika rabbu ya ubangijin ka yi da kai bawo Allah ya tambaye domin ya san shi ya yanke hannun sa ya mutu faƙali sai ce gafara li bi hijrati ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya gafarta mun saboda hijiran da ne na bi annabin sa Madina dalilin wannan an gafarta mun faƙali sai ce ma bi araka mugatiyan ne dai ka to amma ya na ga kawo rufe hankalin da hannunka ɗalibin ce shi ne bi yace an ce da ni lan nusliha minka ma afkanta Allah ya ce da ni ba za mu gyara ba abin da ka bata ba duk da kai kwata hannun da kanka to haka za ka kowa ko aljanna ba kowa hannunka haka ne kanka amma hijira ta kwaci gangar jikinka faqad sa dubai ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam dubai ne je ga annabi alaihi salatu wasallam faqala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce allahumma wal yadayhi fadhil ya ubangiji hannun ba ka gafarta ba la hawla wala quwwata illa biyu rahmati hannun ba a gafarta ba shi kenan saboda haka sai aka yaje wa hannun ba to kun ji eh wato hijira ai visa kullun sai da za ka gane wautar ɗan shi a kenan wayannan bayan Allah babban da certificate da yawa da suka samu kafin a hijira wanda ke tsitsi ne wannan duk fa sun hijira su ne almuhajirun su ne su ce na abubakar su umar duk ba dawowa kai da su ba yawa duk zuwa kuma su suke kinewa wanda ko ba su ko iya hijira da aka yi kwatar su ko ba su komai ba gashi mun gani yanzu ma yi biyu da katil menene yake halatta abin da yasa alwaji yake burge ni kenan zaka yana baka abubuwa dake dake in ya zo yake ba ba za a yi kaza ba zai ce kuma inda ya kamata a yi wato abin da yake halatta ko abin da yake halatta a kashi qala Allahu qala ta'ala wala taqtulun nafsa allati harama Allahu illa bil haqq fi suratul furqan har ku kashe ran da Allah ya haramta shi da cancanta gaskiya wa ani bin Umar radiyallahu anhu wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala umidu an uqatila an-nasa an umarcin da yaki mutane a tayi sadu Allah ilaha illallah sai sun ce da babu an bauta da tantanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah lalle annabi muhammad manzon Allah ne wai qimu salata tsayi da sallah sai da sallah mun ta faɗa cewa kai da yadda annabi ya koyar kuma akan lokaci yadda annabi ya koyar kuma akan lokaci shine ikamatu sallah wa yuti zakata su bada zakata sai ya fa'alu dalika to bari mu wata tambaya nan wata aya ta fado mini wa yutu zakata su bada zakka da ka ce na'am da ka ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ko wa amur ahlaka a wa kun fi kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di ya kace wa kana ya'muru ahlahu bis salati was zakati وكان عند ربه مرضيا يامر اله بالصلاه yana umarta ƴaƴansa aka ce na zo sai ran tafsiri zan wannan tambayar amma bari mu yi yanzu to yana umartar ƴaƴansa da yin sallah wa zakati da zakka to da irin zakati umartar yara yara za umarci yaro yayi wata irin zakati shine kawai tambayar na ba da bidiyo sati mai zuwa yara kanana cewa ya mur'alahu mun san janna cewa muruhum bi sala amma az-zaka wa zakatu shine tambayar da to sai yake cewa fa idza ba'du zalika in suka aikata haka aka mu'mini dima'u jinin su ya kubuta da gare ni wa amwalahum da kuma dukiyoyin su illa bi haqqil islam sai da haqqin musulmi wa hisabuhum 'ala Allah hisabu suna gurin Allah kuma وقد فسر صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يبيح القتل بقوله الذي يا فسر wannan haƙƙin da yake halatta a kashe mutum da shi da fadin da cewa la yahillu damu muri'in muslimin baya halatta wato ga jinin mutum musulmi jinin mutum musulmi baya halatta me yasa ya sadu Allah ilaha illallah wanda yake da babu an bautawa da tantanta sai Allah sannan wa anni rasulullah kuma yake da lalle ni annabin Allah ne illa bi ihda salatin zai da ɗayan uku annabtu bin nan wanda ya kace a kace wanda ya kace rai a kace wa sayyibu zani da bazawari majnun ko ke karanta sittin in dai bai taba aure ba aure na musulunci sai ya jina to a gurin saurayi za a aji amma shekararsa sha tara a girin sai wato ya taba aure zina a gurin ma'aurata za a sani in dai ingantaccen aure ne yawwa wal mubariku li dini da wanda ya bar addinin sa a tariku lil jama'a wanda ya bar jama'a malamin suka ce kar ka dauka ba aka ce jama'a dan dudu ake nufi a shine wanda suke kan gaskiya shine jama'a ne idan aka ji ahlus sunna wal jama'a ai ba ana nufin majority ba aka ake nufi ba ana nufin wanda suke kan gaskiya sune jama'a din a lokacin da ake faɗa cewa sun sahabbai suno ne a lokacin yawwa wannan shine anwa'ul qatl rabe-raben kisan kai abu kisa wal qatl talakatu anwa shi kisa wato nau'o'i guda uku ne amdu akwai kisan ganganci wa shibu amdu da mai kama da ganganci wa kadawun da na kuskure bal amdu kisan ganganci huwa an yaksida al mukallafu shi ne ga mutum baligi qatl insanin ya nufati an yaksida al mukallafu qatl insanin mutum baligi ya nufati kaje wani ma'asumud dami wanda ma'asumud dami ne jinin sa tsarale bima yaglibu ala zanni dangane da abinda ake rinjarwa a mutabatun cewa annahu yuqtalu bihi ya dauki abin da za a iya kisan kai da shi ya kisa kun gane abin da za a iya kisan kai da shi ya je duka ne to wannan ko shakka mutum ba zai dauko yanzu takobi zai rabka mutum ya ce shi ba niyyar kisan kai ba ba wannan magana babu ita kun ji wannan shine kisan gangan sai kenan wanda ya dauki tabari ya rika rafkawa babansa kwanaki da naji a wannan abaran san wannan ganganci ne ita ce ne ko yawa daka ce ga ka gani sannan nabi wa shibu da amdi da mai kama da ganganci huwa an yaksida darbahu bima la yaksulu adatan fa yamutu shine dauko abin da baya kisa al'ada sai kuma mutun ya mutu kamar me eh a gaban da mafifi misali a ce eh mun ji mafifi din da ana kamar bulala ko gani amma bulala sai samu irin da dukan dokin da ku gani an gane to shi na ko irin da bujayen nan zabgegiya za ka ganta su ma barayi suke duka da ita to kaga shi ma wannan na uku wal kadau da kisan kuskure huwa an yab'al al mukallafu ma yubahu lahu fi'luhu shine kamar a samu mutum baligi ya aiwatar da abin da ya halatta a aiwatar da karami sayyidi kamar harbin abin farauta au na hawi ko makamancin haka fa yaktula insana da ya harba wani ya zo wucewa bai sani ba sai kawai ta same to wannan shine kisan kuskure na to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wanda muka yi kuskure Allah ba ɗaukacin sarki ya yaje mana na'am Na'am. Shi wanda aka kashe ko kuma haba da Allah. Kawai yanzu dan mutum ya zo yana jubilating da wani abu ko ba wani da duka. Kawai alƙali ya zo duba ya ga dan suka yi duka. kamar yadda muka faɗa ne yanzu ayi da ni suka yi duka zo da zai fi faɗawa kibo na amfi nasu domin kuma ba za a ce ganganci ba kai domin ba jiniya kake su ba amma kibo da amfi ne domin yadda aka yi wato a irin wannan dukan da suka rike kowa ɗan kallo ma za su gane cewa wani ya shiga ta domin ba duka bane na mari ɗaya biyu uku su masa suka rike kibo da amfi na'am abin da yake zance mafi inganci iya shirka ne tambaya ce intelligent question wannan ka san Abdullahi da Abbas yayi wannan maganar su sai kana duba tafsir zaka gani cewa abin da ake nufi idan aka kawo irin wannan shine aka ce dadewa da za a kamar an manta da mutum a wuta shine kuma mai imani ba zai zo a ce ko sakan da a wuta ba eh abinda ake dawoma inna la la yaziru an yushraka bihi wa yaziru ma duna zalika ba ka ga yanzu wani kafin ya shiga wutan ba an yafe ba hannun sa ne kawai aka bar shi a matsayin punishment ana yafe wannan amma da da shirka wannan sahabin ya tafi can Allah zai kula shi a can ba zai kula shi ba amma kaga da yake laifi ne Allah yana afuwa akan sa ya yafe shirka ce kawai Allah ba ya yafe to baka ji in muka zo kanta muna ƙara emphasizing ba domin ko ɗan uwanka limaman garin nan ne su jauje ma qur'ani sau miliyan a ki ba sau miliyan biyu da la'ili sau miliyan biyar wallahi Allah ba zai kula su ba ina gaya ba Allah ba zai kula su ba saboda haka karka yadda shirka ta faɗo duk abin da za a yi kan shirka ta faɗo Allah ya dace da mu abubuwan da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da gobin da muka kuka mara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu da abin da ya dace mu Allah ka babanta mana kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya zabe da yake kinkarar mu Allah ba mu da wayo ba mu da dabara Allah ka ba mu shugabanni da za su tausaya mana Allah ka taimake mu aka agaza mana da shugabanni na gari muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da wadda kuncin rayuwa da talauci da matsi da ake ba wa riki Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa matasan mu da ƴaƴan mu Allah ka tsire da su Allah ka dora su a hanya wani rijiya da abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara ba su rai kuma Allah ka wasu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukakin ɗaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga labarin masu neman aiki da jari da sana'a Allah ka taimake su masu yin jarabawa da masu neman admission Allah ka agaza mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم